بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن الحياة في هذه الأزمنة قد طبعت على كدر وقل ما يسلم الإنسان من خطر مصائب وأمراض حوادث من جميع أنحاء العالم أعراض وأحزان ظلم وبغي هموم وغموم أسباب تقسم الظهور إلا أن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده فتح لهم بابا ينزل منه الرحمة ويزيلون به كدر الحياة وتنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة ألا وهو باب اللجوء والدعاء والدعاء إليه عباد الله إن دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله والتضرع إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال ربكم ادعوني استجب لكم فقد روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول عباد الله هذه الألفاظ لا يكاد يصدر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينطق على معنى العبودية على معنى العبودية لله تبارك وتعالى وفي هذه العبودية التي ترتبط بالتسليم ومن أهم الأذكار أيضا التي تثبت العبودية لله تبارك وتعالى التي تثبت العبودية لله تبارك وتعالى عباد الله إذا هل إذا حل هم وغم واشتد الكرب وضاقت السبل نادى رب كما فعل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أيوب عليه الصلاة والسلام دب الألم وزاد البلاء عليه في ماله وولده وجسده حتى لم يبق في جسده إلا وفيه من الضرر إلا وفيه من الضر واستمر به البلاء سنين فلجأ إلى الله تبارك وتعالى واتجه إلى مولاه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فجاء جبريل برسالة اركض برجلك وليس العجب لو ركض جبريل إنما العجب أن يركض العليم فزال الوباء وانكشف البلاء فاستجبنا له فكشفنا بابه من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ركب يونس البحر فساهم فكان من المدحضين وألقي في لجد البحار والتقمه الحوت فصار في ظلمات بعضها فوق بعض عباد الله فأين التجأ وابن اعتصم لقد نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فسمع الله نداء وأجاب دعاء فناجاه من فنجاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يحتب بربه اللهم أنزل لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وما زال يهتب بربي مادا يدي مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فأ- فألقاه على فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمد الله بالملائكة أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب عباد الله لنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك لقد مر على امه الاسلام مضائق وابتلاءات مضائق وابتلاءات فكان اللجا الى الله هو سبيل النجاه والله تعالى يبتلي المؤمنين ليلجؤوا اليه بصدق وتضرع ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا باين الله مجدورا الله سبحانه وتعالى مسني وانا رايوا da muke cikinta mai karewa ce za mu koma ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da mu ya tambaye mu duk abubuwan da muka aikata a wannan gida na duniya ya bayan Allah al'umma tana cikin wani irin yanayi na tashin hankali na damuwa na firgici kaɗan ne daga cikin mutane a wannan zamani suka kukuta daga wani yanayi na tashin hankali ko na damuwa ko na cututtuka wannan abin ya haɗa dukkanin duniya gaba ɗaya a nan ana tashin hankali a can ana rigingimu a can ana faɗace-faɗace a can ana yin abubuwa na damuwa wannan cuta ta faɗa a nan wannan larura ta faɗa a can wannan bala'i ya faɗa a can ana cikin damuwa ana cikin tashin hankali zalunci danna haƙƙi cuta masifu kala-kala waɗansu dalilai dai da suke karya ɗan adam suke sa ɗan adam ya ci baya ya koma baya ya samu kansa cikin damuwa duk suna faruwa a wannan lokaci sai dai mu sani Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne Allah maɗaukakin sarki mai baiwa ne duk halin da muke ciki idan Allah ya so Allah zai kawo mana mafita Allah zai kawo mana sauƙi Allah zai kawo mana yanda za mu samu walwala a cikin wannan jin daɗi ta rayuwa amma haka kawai ba zai faru ba dole akwai waɗansu sababbai waɗansu dalilai wanda idan muka riƙe su muka tsaya a kansu da izinin Allah za mu samu mafita a kan wannan tsanani da muke cikin na rayuwa za mu samu kwanciyar hankali za mu samu walwala za mu samu jin daɗi abu na farko shine komawa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ka shiga wani yanayi na damuwa na tashin hankali idan ka koma gare shi ka nuna ba za ka iya ba ka nuna baka isa ba ka nuna baka kai ba ka nuna kai ba wani bane to sai Allah ya karbe ka ya kawo maka dauki ya fitar da kai ya kawo maka sauki a rayuwa abu na biyu shine roƙon Allah subhanahu wataala da kuma komawa gare shi Allah wanda yake amsawa wanda ya shiga tsanani ya tashin hankali da bala'o'i da damuwa wa yaj'alukum khulafa al-ard wane ne ya sanya ku ku zama khalifofi a bayan ƙasa a ilahun Allah cin akwai wani Allah abin bauta bisa gaskiya da cancanta a tare da Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki shine mai amsa kiran mai kira lalle Allah maɗaukakin sarki shine mai yaye bala'i shine mai yaye tashin hankali shine wanda zai amsa wa duk wanda ya kira shi kuma Allah shi yake sanya mutane zama mamaya a bayan ƙasa uban Allah maɗaukakin sarki yana cewa ubangijinku yana cewa ku kira ni zan amsa muku hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin bara ibn azib Allah ya kare yadda a gare shi bara yake ta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni duk lokacin da kai zaka kwanta ya kai bara kai alwala irin alwalar da kake idan zaka yi sallah in kayi alwala sai ka kwanta a bangaren jikinka na dama a bangaren tsagin jikinka na dama bayan ka kwanta sai ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika ya Allah na miƙa rayuwata gaba ɗaya zuwa gare ka wa wajjahatu wajhi ilaika ya Allah na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa fawwattu amri ilaika dukkanin al'amurana Allah na miƙa su gare ka wa alja'atu zahari ilaika Allah na jingina bayana zuwa gare ka raghbatan Allah na yi waɗannan abubuwa ne saboda kwaɗayin rahamarka wa rahabatan Allah na yi waɗannan abubuwa ne saboda jin tsoron azabarka la malja Allah bani da wata mafaka inda zan iya fakewa idan wani abu ya tunkaro ni wala manja Allah bani da wata matsera inda zan gudu na tsira kar wani abu ya same ni illa ilaika Allah dole sai na dawo gare ka Allah kai ne kake kula da al'amuran rayuwata gaba ɗaya Allah kai ne kake jibinta al'amurana gaba ɗaya Allah rayuwa ta gaba ɗaya tana hannunka ba inda zan iya shiga ba inda zan iya ɓuya ba inda zan iya gudu ba inda zan iya tserewa Allah dole dai sai na dawo gare ka ya Allah subhanahu wa ta'ala amantu bi kitabika alladhi anzalt Allah na yi imani da littafinka na alqur'ani wanda ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalt Allah na yi imani da manzanka wanda ainihin wato ka aiko yace fa in mutta in ka mutu bayan ka faɗi wannan a wannan baccin maza Allah ya ce da shi mutta alal fitra ka mutu akan musulunci ya bayan Allah idan muka kalli wannan addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da bara ita za mu ga cewa addu'a ce da take ƙara tabbatar da komawar bawa zuwa ga Allah gaba ɗayan rayuwarsa kana in ka karanta wannan addu'ar kana nuna wa Allah baka isa ba kana nuna wa Allah baka kai ba kana nuna wa Allah kai ba wani bane kana nuna wa Allah ba za ka iya ba kana nuna wa Allah ba ka da wata mafaka kana nuna wa Allah ba ka da wata matsera kana nuna wa Allah ba ka da wayo ba ka da dabara Allah dai shi kaɗai shi zai maka waɗannan abubuwa wannan shi ne ƙarshen ubudiyya shi ne ƙarshen miƙa al'amari zuwa ga Allah wannan shine ƙarshen dogaro zuwa ga Allah subhanahu wataala duk dan adam din da ya kalli yanayin bacci kai ka san ba mai tsare ka a wannan yanayi in ba Allah ba wani in ya kwanta ya buɗe bakinsa sama har ya farka ba zai buɗe wannan bakin ba ƙofar bakinka a buɗe ƙofar hancinka a buɗe ƙofar a kafafen ƙofofin kunnuwanka a buɗe amma abin mamaki har ka gama bacci na awanni ba wani ƙwaro da zai shiga bakinka ko ya shiga kunnanka ko ya shiga hancinka wa yake tsare ka daga wannan kwanciya shine Allah subhanahu wataala ashe wanda ya tsare ka akan wannan yanayin shi ya kamata gaba ɗaya ka miƙa rayuwarka zuwa gare shi ka yi tunanin ba wanda zai iya maka ba wanda zai iya kare ka ba wanda zai iya kawo maka ɗauki in ba ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma in ka karanta wannan addu'a ka mutu a haka lalle ka mutu akan musulunci za ka tashi da imani ya bayan Allah duk lokacin da muka samu cikin kanmu cikin tsanani ko bala'i ko tashin hankali kar mu manta da ambatan Allah kar mu manta da kiran Allah kar mu manta da komawa ga Allah kar mu manta da dogaron mu zuwa ga Allah madaukakin sarki babban abin da yake haifar mana da matsala a rayuwa shine mantawa da Allah shine rashin kyakkyawar alaka da Allah shine mununa almuna na alaka da Allah amma wallahi da za a ce alakokin mu da Allah suna da kyau muna komawa ga Allah a cikin al'amuran mu muna dogara ga Allah a cikin al'amuran mu da mun samu sauki da yawa a cikin rayuwa to matsalar shine da yawa zaka samu alakokin mu da Allah ba su da kyau to yana da kyau mu gyara mu da Allah subhanahu wa ta'ala duk faɗin masallacin nan kowa ya sani idan alaƙarka da Allah tana da kyau ka sani idan alaƙarka da Allah ba ta da kyau ka sani to mu gyara alaƙoƙinmu ga Allah mu dogara ga Allah mu mai da al'amurmu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga annabawan Allah ɗaya bayan ɗaya sun shiga bala'i sun shiga damuwa sun shiga tashin hankali amma duk annabin da ya samu matsala a rayuwa sai ya koma ga Allah sai ga Allah ya fitar da shi duk annabin da ya haɗu da wata larura a rayuwa sai ya koma ga Allah sai Allah ya kawo masa ɗauki duk annabin da ya shiga wata rashin lafiya sai ga ya koma ga Allah sai Allah ya kawo masa agaji ashe mu ma wannan halin da muke ciki gaba ɗayan mu kowa yayi tunani yaya alaƙa shi da Allah take ya gyara alaƙa shi da Allah ya koma ga Allah maɗaukakin sarki da izinin Allah Allah zai kawo mana ɗauki Allah maɗaukakin sarki zai kawo mana mafita idan muka kalli misalan annabawa annabi yunus al'annabi ayyub alaihi salatu wasalam ya haɗu da larura ta rashin lafiya har ana cewa jijjikinsa babu inda baya ɗauke da wata larura ta cuta amma ƙarshe ya manta ga kowa ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala komawa ga Allah yai sai Allah ya yaye masa wannan larura ya kawo masa ainihin wato sauki Allah ya ce to kamar yanda muka kawo masa sauki haka duk wani mumini idan ya koma ga Allah Allah maɗaukakin sarki zai kawo masu mafita haka annabi yunus alaihi salatu wasalam wanda ƙura aka yi aka yi rinjaye a kansa ƙarshe aka jefa shi a cikin teku kifi ya haɗiye shi gasi yana cikin kifi kifi yana cikin teku duhu kan duhu ga duhun cikin kifi ga duhun cikin teku amma ya manta ga kowa ya kira Allah a wannan yanayi da yake ciki yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai kai Allah lalle na zama daga cikin azzalimi Allah ce fastajabna lahu muka amsa masa muka tsiratar da shi muka kubutar da shi daga cikin cikin wannan kifi Allah ce kazalika nunjil mu'minin haka nan duk wani mu'minin idan ya shiga bala'i ya shiga tashin hankali ya shiga damuwa kar ka yanke tsammani daga Allah a duk halin da kake ciki kar ka taba tunanin kai rayuwa ta kare maka saboda ka shiga wani bala'i ko talauci ko tashin hankali wallahi in ka koma ga Allah da kyakkyawar zuciya Allah madaukakin sarki zai fitar da kai Allah madaukakin sarki zai kawo maka mafita haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka je yakin Badar manzon Allah ya kalli rundunar tawagar kafirai mushrikai ya gansu sun kai su dubu su kuma adadin musulmi da sahabbai bai fi ɗari ɗaya da goma sha tara ba wannan ta sa manzan Allah ya ga cewa babu wata mafita sai an dawo ga Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa sama ya fuskanci alƙibla ya dinga roƙon Allah maɗaukakin sarki yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana roƙon Allah har sai da alkyabbasa ta baya ta faɗi manzan Allah a cikin addu'o'insa yake cewa ya Allah idan wannan jama'ar ta halaka su ne musulmai kenan Allah ba za a bauta maka a bayan ƙasa ba ya Allah alƙawarin da kai mun Allah ka cika mun wannan alƙawari ya Allah ka zo mun da alƙawarin da kai mun na samun nasara ya Allah ka taimake mu har sai da mayafin manzo Allah ko alƙibbarsa ta fada ta baya sai da sayyidina Abubakar Allah ya kare da gare shi ya ɗauko alkebban nan tashi ya yafa masa ya rungume shi yana cewa ya rasulallah ya isa haka ya isa haka da sannu Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka manzon Allah bai daina ba har sai da Allah ya saukar da aya in tastaghithuna rabbakum yayin da kuka yi ta neman agaji zuwa ga ubangijinku lokacin da kuka shiga tsanani fastajaba lakum ubangijinku ya amsa muku annemu muddukum bi alfin min almalaika cewa zan taimake ku zan karo muku da mala'iku dubu daya wanda za su taimake ku wajen yakar waɗannan kafirai murdifina kuma a jere ɗaya bayan ɗaya haka Allah madaukakin sarki saukar da mala'iku ya taimaki muminai manzon Allah da sahabbai suka samu nasara a wannan yakin shi yasa ya bayan Allah duk halin da muke ciki idan muka koma ga Allah muka tsarkake zukatanmu zuwa ga Allah muka dogara ga Allah da izinin Allah Allah zai kawo mana sauki kamar yadda manzon Allah yake cewa la malja wala manja ba mu da wata mafaka a wannan lokacin ba mu da wata mutsira a wannan lokacin ba mu da wata dabara a wannan lokacin wallahi sai mun koma ga Allah duk wani mai dabara dabara ba zai iya ba duk wani mai kokari ba zai iya ba duk wani mai ilimi ba zai iya ba babban abin da zai taimake mu shine mu koma ga Allah idan muka koma ga Allah tsakani da Allah Allah zai kawo mana mafita sannan ya bayan Allah mu fahimta cewa ba mu makara ba ba mu makara ba ko yanzu muka dawo muka gyara alaƙar mu da Allah to Allah zai kawo mana dauki shi yasa Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa cikin Alƙur'ani Allah ya ce walaqad Allah ya ce walaqad arsalna ila ummin min qablik ya manzan Allah mun aiko da manzanni da yawa gabaninka fa akhadnahum bil ba'sa muka ɗanɗana musu talauci da yunwa da cututtuka kala-kala me yasa Allah ya jarabe su da tsanani da bala'i da yunwa da cututtuka Allah ce la'allahum yatadarra'un nabi za su dawo ga Allah su kankantar da kai san cewa Allah ya musu ni'ima falaula ja'ahum ba'suna me yasa lokacin da talauci da tsanani da bala'i ya zo musu tabarra'u me yasa ba su kankantar da kai sun koma ga Allah ba ashe duk lokacin da ka shiga tsanani abinda Allah yake so ka dawo ka nuna baka isa ba ka dawo ka nuna baka kai ba ka dawo ka nuna ba za ka iya ba to Allah zai iya maka Allah ya ce walakin qasat qulubuhum sai dai zakatan suka bushe kamar halin da muke ciki yanzu a ce wani yana kafirci ko wani yana sabo ko wani yana fasikanci maimakon wannan yanayin da muke ciki mu gyara alaƙoƙin mu da Allah mu dawo ga Allah domin Allah ya kawo mana ɗauki amma sai ga waɗansu zukatan su sun kekashe sun bushe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun kuma shaytan yayi ta kawata musu irin abubuwan da suke aikatawa shi yasa lokaci yayi da zamu dawo ga Allah kuma wallahi ba mu makara ba idan muka yi nadama muka gyara muka dawo ga Allah Allah zai karɓe mu hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito manzon Allah yana ba wa sahabbai labari cewa akwai wani mutum a zamanin Banu Isra'ila rashin lafiya ta kama shi ya tabbatar da cewa ba zai tashi daga wannan rashin lafiya ba yana ganin alamar haka sai ya tara 'ya'yansa gaba ɗaya ya ce da su ya ku 'ya'yana ina so in yi muku tambaya amma idan na yi muku tambaya ku faɗa min gaskiya tsakaninku da Allah 'ya'yan suka ce baban maka alƙawari za mu faɗa ma gaskiya ya ce ya ku 'ya'yana yanzu idan na mutu aka tambaye ku game da ɗabi'una da halayena me za ku ce suka ce baba wallahi ba abin da za mu faɗa akan ka in ba alkhairi ba domin kai mutumin kirki ne duk wani haƙƙi na ƴaƴa baba ka soke mana shi sai mahaifin ya ce to ƴaƴana kun faɗi gaskiya amma kun faɗi iya abin da kuka sani amma ku sani ya ku ƴaƴana ni ba mutumin kirki ba ne alaƙa ta da Allah ba ta da kyau shi yasa ina so idan na mutu ku ƙona ni ku ɗebi tokata ku kai ta cikin teku ku zubar da ita saboda dankar Allah ya kama ni domin in Allah ya kama ni zai mun azabar da bai taɓa wani a duniya ba yana mutuwa bai san Allah ba ƴaƴan ma san Allah ba yana mutuwa ƴaƴansa suka zartar da wannan wasiyar tashi suka ƙona shi suka ɗebi toka suka zuba a cikin teku toka tana gama yaɗuwa a teku sai Allah ya kira tekun domin Allah shi ya halicci tekun Allah ya ce ya kai teku haɗe min wannan toka guri ɗaya sai ga wannan toka ta haɗe guri ɗaya innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai Allah ya ce ya kai bawan Allah dawo yanda kake sai ga wannan mutumin ya dawo yanda yake sai Allah ya ce ya kai bawan Allah me yasa ka ba wa ƴaƴanka wannan wasiyar sai ce makhafatuka ya rab ya Allah tsoronka nake ji domin na san in ka kama ni ga abin da zaka yi mu sai Allah ya ce to tunda ka yi nadama kafin ka mutu ka ji tsoro na ni kuma na gafarta maka kenan dan adam baya makara matukar kana da sauran rayuwa ba za ka makara ba ka gyara alaƙarka da Allah ka dawo ga Allah mu dawo ga Allah sai mu samu sauki a cikin wannan rayuwa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka kawo mana sauki a cikin wannan rayuwa Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuran mu ya Allah ka dafa mana ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu abubuwan da suke ɗaga mana hankali Allah ka yi mana maganin su ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ya Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah ka tsare mana rayuwar mu ya Allah ka tsare mana zuriyar mu ya Allah ka sanya albarka a cikin ta fitintunun da suke faruwa a wannan ƙasa Allah ka kawo mana ƙarshen su Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuranmu ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil